محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
وفي حديث ما رواه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال نعم أيها الناس ارقبوا محمدا في أهل بيته والمراقبة للشيء المحافظة عليه يقول احفظوهم ولا تؤذوهم هنا انتهى ما نقلته من ألوان المحمدية انظر هناك وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال وإن فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني وفي صحيح الترمذي من حديث أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم قال في حسن وحسين اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما ومنها ما جاء في جامع الصغير على ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كخن كخن ارم بها أما شعرت أنا لا أنا لا نأكل الصدقة وقال الشارع هذا الحديث أي مؤلف فوز القدير كخن كخن بالكسر مع التنوين وبالسكون من غير تنوين وهي كلمة تعالي لدرء الطفل عندما تناول ما يستقذر وسبب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وجد الحسين يأكل تمرة من تمرة السرقة فزجره بهذه العبارة فآل البيت لا تهل لهم الزكاة الواجبة ولا تهل لهم السرقة المستحبة وإلة المنع عدم مزاحمة الفقراء ما داموا هم الذين يحبونها ويأخذونها من الناس كسرا وأيضا لو أكلوها لكان ذلك مثال الطعن من أصحابها وهذا حرام بل قد يكون كفرا ومنع الأكل منها حفظا لدين الناس ومن الوقوع في مقام النبوة
الحمد لله هذا صحيح البخاري أتكلم مجانا قال الله تعالى بيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يتي حقيقة فاطمة tsoka ce daga gare ni wanda duk ya fusatar da ita ni ya fusatar ومن أغضبها أغضبني أتين صحيح ترمزي كما daga hadisin usama dan zaid Allah ya kara yadda gare shi shi kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin Hassan da Husaini yace Allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son Hassan da Husaini wa ahibba man yuhibbuhuma Allah ka so wanda duk yake son su Allah muna son su Allah ya so mu ya zo kuma a jami'ar sagir hadisin da imam al-buhari ya rawaito shi daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai kai kai ka ka yarmu biha annabi ya taho ya hango wato ainihin ɗaya daga cikin jikokinsa shine sai na husaini an ba shi sadaka yana cin dabino ya karba ya kai baki annabi da sautinsa mai gwarci idan ga daka tsawa daga nesa cewa yayar yayar amma sha'urta anna lana kullu sadaka sai mu baka san ba ma cin sadaka ba yar yayar da ita maza maza to wannan kalma ce ta daga tsawa ta maza maza a bar abu kuma illa a cikin ana cin sadaka kamar yadda mai shirya hadisi ya faɗa cewar akwai gwamutsa da talakawa da fakirai sharifi ya zo ya gwamutsa da talakawa ana miƙa musu sadaka an miƙa wancan an miƙo masa wannan gwamutsin akwai raini zai iya taɓa martaba ta annabta annabi sannan kuma a wajen bayarwa kallon banza da wulaƙantarwa da za a ba wanda za a ba don bai da shi wannan wulaƙancin da za a yi wa sharifi zai iya kasancewa ma ya janyo kafarta saboda haka annabi alaihi salatu wassalam sai allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi cin sadaka ya hana 'ya'yan gidansa cin sadaka saboda gudun wannan abin duk wani abu da ya shafi sadaka sai su nisance shi an dai ba da illan in ba da uzurin da muka faɗa jiya ba tun da mun ganin sun hadisin da ya inganta manzo alaihi salatu wassalamu da safe ya fito sai ya gano sayi na hasan ya karɓi sadakar nono ana babba masu bukata ana ba su sana sha an gano shi yana cikin yaran da yake so ya karba an zuba an tsaya saboda jikan annabi ne kaga dole mai ba da sadaka ya girmama sai ya miko aka ba sai ya hasan ya fara kakkaba kenan daga ina annabi ya hango shi wajen da nisa sai allah ya sufa da annabi kawai sai ya dira a can annabi ya tankwabe kokon sannan ya matsa wuyansa ya kakaro sai da ya amayar babu komai da yaro wannan harma ana sai ce ma'aiki ya tabbatar musu babu sauran wani abu na nono da ya tsaya a wuyarsa ko bakinsa bai je cikinsa ba ba mu ba sadaka tam na sharu to amma mun yi uzurin cewar idan dai gwamnati da masu hali ba za su ba wa sharifai wani kuɗi mai yawa da za su dinga shan harkokinsu da shi ba to dole a dinga ba su an ba su kuma su ci babu komai don allaluratu tuwewar ma'azuratu kuma da za a samu kyakkyawan haɗin kai da masu kuɗi da shiya daga gwamnati a yi wata ƙware-ƙware kasuwa babba kamar wani gefe irin kwari a zuba biliyoyin kudi a zuba kawai na halin baiti ne sai a dinga fitarwa ana zon zon ana ba su suna cin abinsu kawai gidan sharun malam aka yi masa nasa ko duk in aka yi haka to sharifi ba zai karɓi sadaka ba idan ka kama sadaka ma zai ce a baya ci sai dai an hadiya ce wannan sharifi sai ya ci to amma yin rashin hakan da ba a samu ba shi sa ya zama dole sharifi in bai da kuɗi to ya zai yi ka gani shi ma sharifi ba daɗi yake ji ba ya karɓi kuɗi ko ya karɓi wani abin kashewa wajen wajen wajen fara hula to amma lalurar rashin kulawa da wannan haƙƙin nasu shine babban abin da ya janyo ya zama iya halatta gare su su ci hakanan kuma aka rawato hakim ahmad ya rawato da hakim daga wato ainihin niswar ishe manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce fadima ɗauka ce daga gare ni abin da yake fasata ta yana fasata ni abin da yake sa mata jin daɗi da farin ciki da mubasada yana sa man jin daɗi duk abin da zai sa fadima jin daɗi to yana samun jin daɗi ne annabi shi a nan duk wanda ya dangana da annabi sallallahu alaihi wasallama ta nasaba idan kai masa abin da ya farin ciki ya ji daɗi to ka tabbatar manzon Allah ne ya ji daɗi gashi annabi ne ya faɗa idan ko kai wa sharifi wani abu na wulaƙanci da cin mutunci ko kai masa abin da ya ji ba daɗi ka tabbatar da manzon Allah kaiwa kuma annabi bai ji daɗi ba kai mu mun gani ya tabbata na sha faɗa hatta da duka da taɓa jiki in kai wa sharifi annabi kada ka kuma an gani ba ɗaya ba ba biyu ba mun ga sharifi yadda mijinta ya zane ta ya koro ta cikin dare babanta ya tara dattijai aka kirawo shi da babansa ya ce to yanzu duka da kake mata ya yi yawa kullum ana haƙuri amma cikin dare ka koro ta ba ka tunanin wani abu da zai same ta wane baka kyauta ba ka san sharifai da haƙuri shi kenan bayan gama faɗa sai ya ce to su tashi su koma gida kai kuma baban suka ci gaba da kula da su ce rumun gode a yi haƙuri a yi haƙuri ba shi mara kunya sai ce gaskiya ba ni dai na san in kuskure ne na turo ta da daddare amma ni dukan nan gaskiya ƙarya take mun ba na dukanta yanzu jiyan ma kafin ta to ai kai mata duka ni gaskiya ba ban doke ta ba ba zan sa nake haka ga duk martaba ka ka ba mutum ɗaya mu ya an baka da kuɗi ne ma ke maka shi don gure maka kai to sharifi ko ai manzon Allah ne sai ce ta fito ta zo tana nan da rema in ta ta ta ji ni ta fito ta zo aka fito tana lullube cikin mutane a sauro ya ce ta buɗe bayanta ta ci ta ta ki buɗe ni na ce ta buɗe bayanta bulala taya taya ya bani sharifiyar nan bayan ta ce amma baban shi ga wancan taba ba na yanzu ba ne amma wannan mai jinin da ka gani tun da safa ma uwa take ta gargasa mata ba an ce ka doke ta yi shiru sharifin nan ya ce allah sai ya juya babbar riga ce jikinsa babu ya ciki sai ya kwabe ya juya sai ga bulalan nan a bayansa yadda yake a bayan ya taya taya ce kun gani to yadda ka gani a bayan nan nawa haka yake a bayan kakanmu annabi to Allah ya ba mu farala ba ma ganewa mu ne al'ummar da aka ba mu zama tare da 'ya'yan annabin amma mutum ko sharifi kai mafarki da shi a bacci annabi ne to amma sai ka dake mana ya ka ce ba haka ba ubangiji ka ba shi haƙuri wallahi tsautsayi ne da wannan tsautsayi kotun da ya kai ga jahannama ya isa tsautsayi idan za a faɗi haƙin sharifai wajen zaman aure da imamun nazifi a jiratul harida ya bayyanar ya faɗa idan ka ci sai dai ka yi shuru wani abin ba za mu faɗa ba don kar ma a ce a ƙi auren su ɗin kuma dole a zo a auri sharifai ba za a bar sharifiya ba miji ba kuma ba za a auri sharifiya a sakota ba abin da ya faru da wani zai ce zai auri sharifiya malami ce ba ruwa na ba ruwa na ai a karau kala ai tare da tana sona ce ni ne na ce ba ruwa na ya tafi a kwana biyu sai ce ai auren sharifai sai an shirya ta zo ka auro ta mata ka ta gida ta sa ka dinga gallaza mata ai bai kamata ba kuma aka babba gana ana nan ana nan wajen kusan shekara sai ga mutumin nan muna karatu da azare kuma aka gaisa sai kenan sai aka raukala ai kun yi karama sai karama mai nan yi ai magana nan da ka ce kara aure ta nan ai abin ba daɗi kai sharifa yan rigima ce riya aka yi na masu ce a tare na sake ta ce inna lillahi ko inna ilaihi raji'un to akwai abin da zaka yi mace na baci da ya fice ka sake ta kuma ba shi ake gudun ba amma da ya ta hawaye ka sake sharifiya to mai kai wa annabi ya kyauta ba lallaba su ake saboda kakansu annabi wannan jinin yana cikin jiki haba malam wagagigi wagaga kare lafiya
sai da aka yi lissafin abubuwa duk wani haƙi za ka iya kowane irin haƙi za ka iya ka sauke mata komai ko matanka hudu ko ita ce ta hudun sauran duk yan uwanka ne karabiti irin zanuwan da za ka yi mata daban nasu daban shine adalcin don karkace za ka so a tamfofi ƙanana da lesi ƙanana ordinary ka ce ita ma shi za ka sai mata dan matar ka ce ita ma to ita huce nan ne zanin zan goge-gogen ta za ka yi musu su sa in ya zo a kwana dambe a'a to da abin ya dinga fadar abubuwa har sai da ya kai aka ce kai hatta da kusanta ma in dai sharif ya ce sai dai ka shirya ka kai rashin ladabi kai giggiwa ladabi ka duba duratul harida ka ga abubuwan da shehu a cikin babu shaddada ma abubuwan da shehu ya shaddada to saboda haka yan uwa sharifi jikan annabi namiji ne mace ne bismillah a kiyaye a girmama su in kaga kuma za ka iya zamani ya zo na kiyaye mutunci da wayewa abubuwan da muka faɗa a kaulu za ka tsaya haikan ka dinga yi mata dinga zuwa shan iska ana shan askirin ana kuma to lalle ka kula ba kuma ita sharifiya ba sai sallah ba akan mutanen mu sai a ce matan mu mata a hatarsa sai sallah za a yi musu dinki yara ma sai to sharifiya sharifiya ba sai sallah ba albashin ka sai wata kake samu duk wata samu wani dandakakken lesar sabon shigowa kai mata shi ne to me za ka yi wa annabi ka biya a'a to amma za ka ga abin kuma yan ɗarika a yi ƙoƙari kuma kuma ba za ka iya ba sharifiya ta ce tana son ka sai ka ce ya sidiya tsakaninmu da ku salati da salama Allah sai da su kuwa Allah ka sa mu zama lafiya na'am wa annal an to saboda haka yace wannan abu annabi yace abin da yake bakanta mata yana bakanta masa ita ce sai da Fadima abin da yake kuma faranta mata yake sa ta dadi yana sa annabi abin da yasa muka kawo wannan hikayoyin muna tabbatar da cewar ka gane sharifin farko ita ce na na Fadima ko da sharifin yau na nan da aka haifa yau a matsayin su wajen annabi ɗaya ne in kai masa abin da kai wa fadima ta ji daɗi kai wa ɗanta ko jikan jikan jikanta shi annabi zai ji daɗi abin da kai musu na ɓatawa kamar kayi a na farkon ne Eh, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa duk wata nasabobi tana yankewa ranar alkiyama ko kai ɗan gidan waye ko mai ubanka yake da shi na kuɗi ko na karatu ne ba dan gidan bane na saba ku ta yanke ta tarwatse yanzu ba hannu ne alkiyama annabi ya ce in ba na saba ta ba da sarakuta ta wanda ya zo gida na ya aura ko na auro daga gidansa to ya samu na saba ta haɗe don haka yin sharifi ya ji daɗi da kai ya ce kai wane za ka ce ai sharifi shi an ba an ba wani ai wani sharif wani ya ba shi sharaftaka har ma yana dankar wuta da duk mutum da haka haka imani ne to sharaftaka ai bai fice abinda annabi yawa salman farisi ba kuma malamai na baki daya suka tabbatar har da sahabbai cewa salman ya zama ahlul baiti dan annabi ya ce salman minna ahlul baiti to dan sharifi ya ji dadi ya ce kaiwa na mun zama daya ka zama sharu farala Allah ta same ka sai dai ka rike ai da sharifi ya ji ka zama uwa ɗaya uba ɗaya yana son ka kana son sa kai ai an gama shikenan sai an yi lahira ana kwashe karabuta ana zuba su bola kaga kai kuma an kwashe ku a abin nan babban masaukin nan VIP VIP ka dangace gaban suke ko a lahira ko kura ba Allah baya bari su gani balle hankalinsu ya tashi duk sharifi daga sharifi kura ba za ta tada hankali a lahira su ba sa gani kuma ba abin da za a tare su da shi in suka yi don haka ma amma wajen mushajara ce ta haɗaka da sharifi gara ku sulhun takin Allah don in ka je can da rigima da sharifi wallahi ubanka za ka ci kowa ya kai kuwa tun daga imamu malik da abu jafar mansur ya sa a yi bulala bulala ɗari aka yi masa aka karya masa hannu idan an zabga masa sai ya ce na yafi allah ya ƙara wa sarki girma na yafi haka aka aka sa shi aka ja shi a ƙasa kuma da abin nan ɗin doki bayan ya ji sauƙi almajirai suke tambayin sai ce a ai mahaifiyarsa tana daga cikin alil baiti abu jafarul mansur mamansa ɗayar gidan annabi ce ai yana ana duka na ɗaukaka nake daɗa samu a lahira tun da dai sharif ne ya sa a daken saboda haka ɗan ina da wani haƙƙi da Allah zai tsaye da shi a kaina na yafe in an zabga mana ce na yafe Allah ya ƙara wa sarki ɗaukaka ta ji wanda suka san martabar gidan imamu malik ce in je in tsaya a lahira Allah ya fito da ni a ce jikan annabi ya taɓa haƙƙi ni ni ya so a shiga uku to wannan haƙƙin gudu to saboda haka nasaba duk tana yayyakewa komai da komai a lahira sai nasabar gidan annabi shehu imamun nazifi ma ya faɗa a duratul kharida yana kamar yadda muke ta ishara zuwa wannan cikin haƙƙin fadima allah ya ƙara mata yarda yake cewa wato malam shi ma ya ciro daga hafini ce ita wato ainihin ita ce mafi soyuwar 'ya'ya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana santa kamar bai da wani dan kamar bai da wata yarsa shi sa Allah dan ya dada wa annabi ya karbi yayansa duka duk sai ta barwa annabi yana kallon yana jin daɗi har ya bar duniya amma tsarin Allah yayan annabi ba za su zauna ba dan dan annabi zai zauna to za a kuma yin annabi kenan shi kuma ya shirya cewar annabi muhammadu shi ne ƙarshen annabawa lanabi ya ba da ku sai da faɗi ma wata shida ta yi cif cif da wafatin ma'aiki ita ma wanda da ta aure wata ɗaya ko kwana ɗaya akan wata shida sai allah ya turo jibrilu ta zama annabiya amma dai wannan wata shida ta ga wafatin babanta ya ganta yana ganinta yana jin sanyi da daɗin rai nasa na yarsa shi isa aka bata ba don haka ba kamar da duk uwanta suka tafi ita ma sai ta tafi amma don ya ci gaba da jin daɗin ganin ta Allah ya bata to kuma ita ce mafi soyuwar ɗaya a wajen annabi mu Muhammadu bari ka ji idan sai ba faɗi mata taho za ta shiga gida yana masallaci idan ma'aiki ya hango ta sai ya miƙe tsaye don girmamawa gare ta baya zama sai ta gifta idan kuma annabi ya miƙe tsaye kowa da yake masallacin sai ya miƙe tun ba sa gane me haka gana shi sai ya dace za ta gifta subhanallah har ma mijinta yana ciki yayanta kuma sai da na shi ma sai ya miƙe ya kasance wani lokacin idan ta taho annabi na angota in ya miƙe ɗin kafin ta girma sai ya takalluki tafiyar nan tasa kasan yanzu sai a naɗe wajen a naɗa masallacin sai ya gashi a waje sai ya gaishe ta ya rungume ta ya sumbance ta ya nemi ta fito da harshen ta annabi yana shafa yana shafa na na faɗuma annabi fito yana nema ta fito da harshen ta bayan ya sumbance ta sai ya shafi harshen nata da danshin harshen yana shafa yana shafawa a fuskarsa da ƙirjinsa saboda tsananin martaba da girma kai jama'a fadima kuma ita tafi kowa kyan fuska bayan manzon Allah komai da komai ta nima aikin Allah ne mai waka ma yana cewa mafificin mata da baki ɗaya babu kaidi babu tara wata mace kowace ce fadimatu zahara wuce wa faralin misalar idlaki fadimatu zahara bil idbaki kata daraja ne ta fi mamanta ma ta fi maryan ta fi duk wata duk wani wannan allah duk wata mace da allah ya ɗaukaka ta bayan sayida fadimatu zahra take Allah ya kara mata yarda alhamdulillah ya kara mana daraja ubangiji ya kara mana san su Allah ya bar mu da su har ma mu ma mu zama su na albarkacin manzon Allah
فاتحة صلاة الفاتحة